yau hudu ne ga watan rajab wata sauran wata ɗaya kafin azumi kenan daga shi sai sha'aban sai azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya isar da mu lafiya Allah ya samu da cikin da zamu gan shi mu azumce shi cikin koshin lafiya da walwala da wadata da arziki hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau ashirin da biyar daidai ga watan Disamba a miladin annabi Isa ɗan Maryam 2025 ba abin da za ci Allah tabaraka wataala ya taimake mu muna cikin littafin mu har yanzu a halari wanda malamai suke ce masa rariya mata ta sallah wanda in dai zaka yi shi tun daga kan tsarki har zuwa ka isa sallan zaka samu waraka insha Allah tabaraka wataala so yau zamu tashi cikin fasalin da malam ya kulla yace faslun nawaqidul wudu fasalin da zai magana akan ababan da suke warware alula na waƙidul wudu ababan da suke shigowa sai su zo su warware alula an kai ko kana da ita ma sai sai zamanto alular ta ta warware ta tashi babu ita gabanin nan darasin da muka wancan sati yadda muka yi magana akan kyautata alula takalul asabi al yadaini muka samu wajibi ne sannan asabi al qadamain ko kuma rijlain shi kuma muka samu mustahabbi ne to ya kamata lalle mu kula musamman yanzu lokacin da ake dan dare dare na wallo dai abu ma abun tsoro shekarun yanzu sai ga sanyin baya isowa ga wanda abun abun mamaki sai ga yanzu ma wani lokacin ma zafi ake yi to amma dai wani lokaci za ga zafin ya a sanyin ya zo to a lura sosai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da yana Abu Hurairah kawo shi yana cikin Muslim hadisin yana cikin Ibn Majah manzon Allah yana cewa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya yarfa'u bihi darajat annabi ya ce bana nuna muku abin da Allah tabaraka wataala yake daga darajar bayi da shi ba Allah yana daga darajar bayi da shi sannan wayam Allahu bil khataaya Allah yana wato shafi ya wanke ya share kurakuran mutum gaba daya in yana yin su Annabi sallallahu alaihi wasallama kaman sahabbai sun ce masa na'am bala ya rasulullah sai sai Annabi ya ce musu na farko shine wato isbaghil wudu'i inda al makari isbaghul wudu' al makari isbahul wudu'i alal makari shine kyautata alula cika alula isbah itmamul wudu cika alula a lokacin da mutum baya so lokacin da mutum yana kyama a ce ka ruwan sanyi ka taba kana ta kaza annabi ya ce ka cika alulan lokacin to yana daga cikin abin da Allah yake daga darajar mutum sannan kuma ya dinga shafe masa kurakuransa sannan annabi ya ce wa kasratul khuta ila al masajid da yawan tafiya masallatai masajid haka yazo da jami'i haka hadisin yake yawan tafiya zuwa masallaci ma'ana duk sallah za ka fita ka tafi masallaci ba za ka maƙe kai a gida ba da sauransu wannan ma yana ɗaga darajar bawa kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana share kurakuran bawa sannan maza Allah ya ce wa intizaru salati ba'da salah da kuma jiran sallah bayan an yi sallah misali ka zauna a masallaci ka jira ai wata sallah bayan an yi wata kana ta jira wannan ma Allah yana haka karshen hadisi sai annabi ya ce fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalik wannan shine ribati wannan shine ribati ribati shine mutumin da zai zauna zaman dako tsakanin iyaka na kafirai da musulmai ya zauna ya sadaukar da ransu shine riba to duk mutumin da zai wannan abu guda uku wato isbagul wudu cika alula lokacin da mutum baya san yana so ya sama sama ya tafi kawai don ka cika ta Allah zai baka wadanci a wasan abu na biyu yawan zuwa masallaci kaga wannan yana da mutukar tasiri kar ka zama baka zuwa masallaci sannan abu na uku in an yi sallah baka zuwa wajen da zaka je musamman irin misali maghrib da isha din nan an yi baka da wani zai zaka ka zauna kawai ka jira a yi da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana ta hanyar manzansa su sallama ga irin abin da Allah zai yi ma mutum to Allah ya taimake mu wannan ababun tambihi ne saboda cika ta alula sosai kar a dinga wasa wajen yin alula to yanzu abubuwan da suke warware alula na waqidul wudu abubuwan da suke warware alula malam sai ya ce ahdathun wa asbabun abubuwan da suke warware alula abu ne guda biyu akwai hadasi akwai kuma sababi hadasi shine abin da zai zaka farar kai zaka fitar a jikinka shine hadasi kai ne zaka fitar daga jikinka sannan sababi kuma asali babu sababi ne ya jawo ka same su amma ba fitar da su kai ba wani sababi ne cikin sababai wani dalili ne cikin dalilai ya zo sai kai abu to wannan abubuwa guda biyu su ne asalin umdan abin da yake karya a lola sai mala ya ce fal ahdathu kaga hadasi wanda suke karya a lola wanda in ka fidda su daga jikinka sun karya a lola mala ya ce na farko albaul fitsari wal ghaib da bayan gida ba haya warre da kuma tusa ko kuma mu ce hutu wal maziyu da mazi wal wajiyu da kuma wadi wannan abubuwa su guda biyar in suka fita daga cikin kama cikin jikinka su ake kiran su al-ahdath to sun karya alula shine da aka ga wani lokacin malamai a wasu littafan sai ka sun dunkule maka sun ce maka wato al-makhrajain ko kuma alladhi yukhraju ko kuma yakhruju min ahadi al-makhrajain ko kuma min ahadi as-sabilain abinda suke fita daga cikin wato mafitan mutum guda biyun nan imma dai mafitan fitsari ko mafitan bayan gida to ɗaya daga cikin ya fita yana karya alula kuma waɗannan abubuwa gaba ɗaya da suka karya alula da malam ya jere su anan su suna karya alula ne sabbaba wanka sabbaba wanka ba sa afwan alula nake so in ci afwan sabbaba alula ba sa sabbaba wanka yawa duk wannan ɗaya daga cikin su in ya fita kawai alula zaka saki in kai wani kama ko tsarkin ba za ka yi ba kamar misali hutu shi ba za ma ka je kai tsarkin ba gaba ɗaya kawai alula zaka saki amma kamar albaulu wal gha'itu wal madhi wal wadi su zaka yi alula amma dai sai ka sake za ka yi tsarki afon za ka sake tsarki sai ka yi alula amma an ri'u shi ba a sake mushi tsarki kawai in kai sai ka sake alula kawai wannan shi ne to duk waɗannan abubuwa da malam ya jero su a wannan wajen albaulu wal gha'id wal ri'u wal madhi wal wadi abubuwa guda biyar din nan fitsari bayan gida hutu madhi wadi dukkan su sun zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su bal ma al gha'id ya zo ma cikin ayar al-Qur'ani misali in ka duba aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko kuma ɗayan ku yazo daga bayan gida malamai suka ce asalin al-gha'id kalma ce wacce ake amfani da ita kawai ana nufin a ce kawai an saba fassara shi ne da ma'anan bayan gida toilet amma suka ce an ce al-gha'id ya shafi ya kunshi ka je kai fitsari ko ka je kai bahaya duk al-gha'id ne domin kawai ka je ka buya kai wani abu wanda ya warware maka Allah so a larabci suna ambace shi al-gha'id to idan ɗaya daga ciki ya faru in ma dai fitsarin ne in ma dai bayan gidan ne to ya karya alula sannan idan ka duba albaulu misali ka ɗauki hadisin wannan balaraban ƙauye na al'arabi wanda ya zai musu annabi suna cikin masallaci suna zaune ya je gefen masallaci kawai tsula fitsari abin shi sahabbai suka tashi kamar za su yi kanshi za su kaza annabi ya hana su a ƙarshe da ya gama fitsarin annabi ya sa aka yi umarni aka kawo guga cikin guga ruwa a cikin guga aka kwara akan fitsarin nasu wannan suka ce kaga yana gwada maka fitsari na jasa ne dan da annabi bai kwar fitsari a ruwa ba akan fitsarin da sai a ce to ba na jasa bane sannan ga hadisi na biyu wani ɗaya daga cikin mai annabi hidima an zo da wani yaro yana rike da shi annabi yana rike da yaron a jikin yaron ya mishi fitsari to shine sai annabi ya umarni da a kawo ruwa to da aka kawo ruwan shi wannan mai hidima annabin sai ya fara wanke wajen sai annabi ya ce ai faɗa cewa idan mutum ya ji wani abu yana damun shi yana damun shi a ciki to kar ya ce zai kar ya ce zai yanke sallar shi har sai ya ji fitan sautu ko ya ji wari in ba haka ba kake sallaka zaka ji wani lokaci kamar shi na gwada maka cewa kamar alolan ta kare cikin kako to annabi shi karka yanke sallar sai ka ji fitan wani iska ko ka ji wari kaga yana gwada maka cewa kenan ita ma hutu najasa tana karya alola sannan wal mazi al mazi da aka ambata anan shi ma hadisi ingantacce mashhurin hadisi dan sayyidina ali radiyallahu anhu wanda yace kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama limakan ibnatihi minni yace ni mutum ne mai yawan yin mazi ina yawan fidda mazi a rayuwata to sai ina jin kunya in tambayi manzon Allah saboda matsayin yar shi da take hannuna ni sirki shi yace sai na umarci fa amartu al-miqdad sai na umarci miqdad ibn al-aswad nace ka tambaya mun manzon Allah a madadina me hukuncin mutumin da yake yawan mazi shi ne sai annabi ya bashi an sai ce iz fil zakaraka kullahu in kana yawan yin mazi in kai mazi ka wanke azzakarin ka gaba ɗayan sa ko kuma wata siga annabi ya ce masa yaghsilu zakarahu zai wanke azzakarin sa ne gaba ɗaya kaga wannan na gwada maka kenan mazi najasa ne dan da ba najasa bane annabi ba zai umarni ya ce a wanke ba saboda ka mazi najasa ne wannan ya zo hadisin sayyidina ali kusan shine ma babban hadisi wanda yake da fufula a wannan babi na mazi din nan sannan sai wadi wadi shi ma suka ce zai shiga ciki saboda ɗaya ne daga cikin abubuwan da yake wato fitowa daga ɗaya daga cikin mafita mafitar fitsari to amma dukkansu akwai bambanci shi mazi normally yana fitowa ne za mu ji bayaninsa a gaba kaɗan na wasu dalilai amma shi wadi yawanci ko su malaman addini suna alaƙanta shi ne da ciwo musamman irin na sanyi haka yauwa shi yana da ala sai sa suka ce ma bai cika fitowa ba sai bayan an yi fitsari shi normally wadi kenan amma mazi shi akwai dalilin da yake fitar da shi za mu ji a gaba kaɗan to wannan su ne a taƙaice alhadar al'asgar hadasi ƙananan hadasi wanda in kai alula kai su sun kare alula sai ka sake alula an gane ko yawa to wannan sune al-ahdab sai wal asbab sabbuban da suke karya alula sababi ne wannan ka gane babban tsakanin hadasi hadasi kai ka fitar ai fitsari kai kai kaga fararwa kai ma'ana hadasi shine abu ka farar da abin da babu shi to shi kuma sababi dalili ne jawo shi da babu wannan ba abin da zai jawo abu an gane ko to na farko malam sai anan sai ce annau mustaqil nauyi mai a bacci mai nauyi bacci mai nauyi annau mustaqil mutumin da yayi bacci yana da nauyi to ya karya alula wal ighma da kuma farfadiya yawa mutumin da ya farfadi farfadiya wasukru da maye wal jununu da hauka wal qublatu da simba walamsul mar'ati in qasada lazza aw wajadaha da shafan mace in ya nufaci jin daɗin shafantan da ya ko kuma ba da nufi bai shafe ta amma sai ji daɗin bayan ya shafe ta to shi ma karya alula wa masu zakar bi batinil kasfi au bi batinil asabi da kuma shafan azzakarinka bayan kayi alula da cikin tafin anu ko da tafin yatsu shi ma yana karya alula an gane ko to wannan su ma'anan su ne abin da malai kawo na al-asbab annawaqidul wudu sababin da suke da alula na farko annawmu thaqil bacci mai nauyi wannan haka yazo shi shi ma a hadisi manzo Allah sallama hadisi ingantacce annabi yana cewa al-ainu wika'ul asahi idanu ya zama yana farke shine igiyar mutum mai rafkanuwa mai mantuwa idan idanunka yana rafkane ai yana bude har yanzu ba bacci kake ba ka kaman kai dauri wa jikinka ne ba za ka bari kai ka sake tusa ana jinka ba balma mu a yankin mu abun kunya ne a jikai tusa sai a ga raina ma ko kuma a ga kaman kana abin da bai kamata ba ko da abun nan hakan na akwai wanda daga su ba komai bane ba damuwa bane sai to amma din a wajen mu daga ma abun wani kaman kyama ne kuma gaskiya ne abu ne wanda bai kamata a ce kana yi ko ina ba to idan idanunka yana buɗe to da ga ka kiyaye ai ba za ka sake shi kawai ne ba amma an kai bacci baka san me yake faruwa ba kenan igiyan da take daure da kai tasinci shi yasa annabi ya ce shi idanu shine igiyan da yake daure mu mutum mai mantuwa daga an yi bacci an rufe idanu to shi kenan wannan igiyan tasinci to shi yasa wannan dalilin yasa bacci yana kare Allah musamman mai nauyi aka ce as-saqil mai nauyi an gane kaga banda wanda yake mai sauki kenan kaga wanda bai da nauyi shi kan kana ganin abin da ake baka da matsala yawa amma dubacin da yake da nauyi ko minti biyar ne an yi abu da yawa baka ji ba baka gane ba baka sani ba to wannan ya zama bacci mai nauyi saboda haka yana karya alola dan baka san me kai ba domin asalin bacci in ka kalle shi ɗayan biyu ne yana kama da mutuwa ko hauka ka gama kallon sa gani yana kama da waɗannan abubuwa guda biyu ko mutuwa ko hauka to duk ɗaya daga ciki da kai kuma ya karya alula duk ɗaya daga ciki da kai ya karya alula wal izma da kuma farfadiya farfadiya ita ma tana cire mutum daga hankali shi yanzu yanzu ga mutum alhamdulillah yana tafiya masha Allah no kaza kaza kawai sai ga lokaci da kuma ta bige shi to ita ma tana karya alula sannan wasukur da maye kayan maye mutum ya je sha kayan maye bayan alula kawai haka ya fidda shi daga hankalinsa to wannan shi ma alula ta kare kuma dama galiban di mafi yawan kayan maye suna fidda mutum daga hankalinsa wannan magana ce gaskiya shi yasa sayyidina Umar yana cewa kullu muskirun khamrun wa kullu khamrun haramun wannan asari na sayyidina Umar yace duk abin mai bugarwa giya ne kawai kuma duk abin da yake giya to haramun ne shi wannan kawai in ka ajiye wannan wa duk abin da yake bugarwa giya ne wannan magana ta sayyidina Umar shikenan ka zauna lafiya to saboda in ka je kai duk abin da zai bugar da kai to in kai alula alula ta kare sai ce wal junun da hauka mutumin da ya alula bayan alula kuma sai hauka ya riske shi ya same shi to alula ita ma ta kare domin a wannan halin haukan bai san me yayi ba gaba ɗaya ya fita daga cikin hankalinsa sannan wal qubla sun ba sun ba shi ma yana kare alula amma wannan in muka tafi littattafai na gaba kaɗan irin su ishmawi da izyan Allah kai rayuwa ko aka shiga kaɗan sha Allah za a je yadda za a ɗan bambance wannan yawa saboda sumban annabi Muhammad sallama yakan sumbaci ɗaya daga cikin matan shi in yayi alola zai tafi kun ba ya sake alola wannan hadisi sun zo ingantacce wannan to akwai sumban da in kai shi yana karya alola da gaske saboda duk sumban da ya jawo sha'awa to kaga zai karya maka alola sai nan sai ce walamsul mar'a da kuma shafan mace ma'ana ka shafa jikin mace kawai ka shafe ta ba lallai sai ma runguma ba amma kayi ne in kasa da lazza da nufin ka ji daɗi shafantan da kai ko kuma bayan ka shafan ne sai daɗin ya zo to wannan ya karya alola shi ma dan baka san me kai ba abin da yasa dan gaba kaɗan na ƙin faɗa saboda muka ce za mu magana kan almaziyu shi wannan simba da wannan shafa macen ka ji daɗi ko daɗin ya zo zai sababa mazi ai zai sababa mazi yawwa zai sababa mazi to kaga mazi kuma daga ya zo shi kenan wannan shi ne magana ta gaskiya yace wa masu zakar da kuma shafan azzakarin ka wannan shi ma hadisi ko hadisai sun zo da yawa manzo Allah sallama aka tambaye shi mutumin da ya alola sai ya shafa azzakarin sa manzo Allah sai ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya shafa azzakarin sa to yayi alola ya saki alola akwai hadisi da yazo aka tambaye annabi mutumin da ya alola sai ya shafa sai annabi ya ce inna ma hiya bad'atun minka ita wata tsoka ce daga jikinka kamar annabi yana gwada ba za a alolan ba kenan to malaman usuli malaman usul usul fiqi in ka duba misali kamar na na Uthabi sun yi dogon bayani akan wannan hadisai guda biyu in ka kalle su a zahiri ida kamar suna cin karo da juna ɗayan hadisi ya ce man masa zakara fa litamabba wanda ya shafa azzakarin sa ya alula don alula ta kare ɗayan hadisi kuma an tambaya annabi annabi ya ce inna ma iya bid'atun minka ai wata tsoka ne a cikin jika dan ka taba tsokar jinka ba sai ka saki alula ba to malamai sai suka ta kai kuma me me me me suka ce a ƙarshe abin da ake nufi shine mutum akwai shafan azzakar da za ka yi kai kanka kasan kayi ne don jin daɗi don wani jin daɗinka akwai kuma wanda kawai ba da nufi kai ba misali kai kai wanka kawai ba da nufi ba kuma kai arula a wanka kawai sai hannun kai ka sai taɓa ba to wannan suka ce shi ake nufi da wannan baya shafa kuma a taƙaice dai usamin ya yi rarraba bayani sosai akai to shafan da nan cikin hannunka tafin hannunka ko da cikin yatsinka to usamin a abuwan dimbaz jiya ina kallon wani littafi na shi shi ma bai wuce wannan ba yawa wani littafi ne aka yi akan alula da sallah to shi kuma sai ke cewa har da bayan hannun ma malikiya yawanci suna kaita a cikin tafin to shi na ga bin bas lallai jiya nake kalla da daddare ma haka to sai na ga ya ce har da bayan hannun ma in dai ka shafa shi kenan biya ka da alula haka na ga bin bas tabbas ya fada shi yasa anan shi bin bas fatawar da ba a masjidul mar'a shi bai tafi akan cewa ana sake alula ba saboda ya tabbata annabi yana kisin din matansa kuma yana taɓa matansa yin alula to shi sa shi bai tafi aka ba to amma abin da yasa ba za mu kawo shi ba anan shi ne yawanci littattafan saudiya suna tafiya ne a mazhabar shafi'a yawancin su to mu kuma muna kan mazhaba ce ta imamu malik ba za mu sauka ba kuma wannan shine batu na gaskiya yanzu idan muka tawo muka tawo za mu samu lokacin da su su a mazhabar su shafi'i idan ka ci naman raƙumi a lalaka takai in ka ci naman raƙumi to amma a mazhabar malikiya ba haka ba wala bi akli lahmin jazur haka suka rubuta shi ai ashi ishmalu gaba kadan banda ba ta kare alwala cin rama raƙumi to amma hadisi ne manzon Allah hadisi ne ingantacce za a yi shi wani tambayi manzon Allah idan muka ci naman tumaki awaki kananu mu saki alwala manzon Allah manzon Allah ya ce in shi ta fatawabba wa in shi ta fala in ka gada ma kai in ka gada ma kar kai sai aka tambaye shi in muka ci naman raƙumi fa annabi ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya saki alwala wannan umarni ne haka sannan aka tambaye shi manzon Allah idan muka shiga ɗakin dabbobi kananu tumaki awaki mun shiga mu saki Allah annabi ce a'a aka tambaye shi to idan muka shiga kuma lawanin raqubi gunda ake ajiye raquma sai annabi ce ka saki Allah shi to da wannan malamai sai suka tafi akan musamman mazhaba na irin shafi sai suka tafi akan nasa to amma imam malik shi bai tafi aka ba normal fatawai mazhabobin shi daga kanan littafin shi ma ba sa tafi akan wannan so amma dai na san insha Allah idan muna tafiya zo zamu samu su ma da irin wayannan mangarin idan kana karanta shar'inan littafin malikiyan kan kansu da ka dinga samun waraka sosai misali kana karanta ishirin su risala yayi sama haka sun wadda da ka dinga samun waraka sosai akai to saboda haka dai wannan su kuma su ne sabbuba da suke zuwa sakayya a lura to abin da malami fara bana shine akwai alkufu kafirci ridda mutumin da ya Allah sai ya ridda mutum ne Allah sai ya ridda Allah sai takari Allah sai takari shi yanzu yanzu Allah kuma sai ya ridda ya bar musulunci Allah ya sauke Allah ya kiyaye to shi ma Allah sai takari an gane ko to a takaice dai wannan su ne abubuwan da in kai su suna karya alula na sababi to sai malai ce man shakka fi hadathin wajaba alaihi wudu illa an yakuna muwaswisan fala shay alaihi malai ce man shakka fi hadathin wanda yayi kokonto cikin wani hadisi samun wani hadisi yana ta kokonto ni na yi fitsari ne a a na yi bayan gida ne a a tusa ta zo ne kaza yana ta kokonto da shakka an gane yana kokonto taraddudi kai kobo malai ce wajaba alaihi wudu to alula ta wajaba akan shi dole sa kawai alula su maliki aka suka tafi ba su tafi a tsarin da malamai suka yi al-yaqinu la yazulu bi shakki kuma a shakki ba su sun tafi akan kawai tunda kokonto kake ta yi kawai ka sake alula wa man shakka fi hadathi ne da kokontin samu arsa yayi ne bai ba to kawai suka ce wajaba kaga su kai tsima ba wani bangaren wajaba alaihi rudu wajibin sa da kawai je alula illa an yakuna muwaswisan sai dai fa in ya zamanto mai yawan waswasi kullun haka yake a rayuwarsa kenan kamar ka ce istankahu shak kamar shakka ya aure shi shi kullum mai shakka ne yayi Allah yanzu amma sai tira kamar ni nayi yana cikin sallama to wannan shi ba komai a kansa ba sai ya saki Allah ba ita zama haka wannan wani sharri ne da cikin sharrukan shedan yace wajibu alaihi ghaslu zakari kullihi min al-madhi wala yaghsilu al-unthayayn wala yaghsilu al-unthayayn ba ne cewa yajibu alaihi yana wajaba akan mutum don ka ji alaihi na har yanzu ka koma kan mukallaf shi ake ta magana akai har yanzu akan wancan magana yana wajaba akan shi mukallafi baligin mutum mai hankali musulmi ghaslu zakari kullihi wanke azzakari gaba ɗayansa min almazi saboda an fidda mazi idan mazi ya fita to wajibin ka sai ka wanke azzakari gaba ɗayansa amma mala yace wala yaghsilu al-unthayayn ba a wanke ayan maraina iya azzakar ka wanke banda ayan maraina eh aka littafa ma na gaba suka zo suka ce dunal unthayayn banda ayan maraina so da haka idan ka yi mazi to abin da ake masa shine kawai zaka je ka wanke azzakarin gaba ɗayansa ba ma sai ka taɓa yayin marena ba wasu da yawa ba su fahimci mazi ba wani in ya je gaba gaban sai sai wanka sai ce ai ai ai kawai wanka ta kama shi da sauransu ko ya ta wasa da sauransu ya ji wannan ruwan ya fito sai ce kawai wanka to ba wanka bane wannan shi kawai zaka wanke azzakarin ka ne gaba ɗaya kuma hadisi mun faɗe shi hadisin sayyidina ali wanda ya umarci miqdad bin al-aswad sai malam ya ce wal maziyu kaga mazi هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره يوا تشين أبن دمك سودا ما مكاو بتفكر أو نظر أو غيره ما لا تشوى المذي كان جانا تشوى مزي مزيكو تيسي أمك سمي مزي هو الماء الخارج شي ونواني مي فتوة أنا يعني أن تقي كما تعريف كو definition din akwai littafin da suka zo zaka sun ce maka huwa al-ma'u al-abyadu ar-raqiq ruwa ne fari siriri bai da kauri ya kai mani kauri ba siriri ya khuruju inda shahwa yana fitowa ne lokacin yar karamar sha'awa shahawatu sugura karamar sha'awa da ta zo ta motso mutum to in kaga wani abu ya fito ya biyo bayan wannan sha'awar naka to ba wai mani bane mazi ne malam yace yana zuwan bi tafakkurin ta hanyar tunani ka zauna kawai sai kai tunanin opposite sex misali ka zauna sai kai tunanin mace ko wani abu to in ka ji wani abu ya biyo ba to wannan mazi ne kawai wanke azzakarin ka daga ba au nazarin ko kallo wanda Allah ya jarrabe shi yaje in bai kiyaye ba Allah ya ce qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qulil bint yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahun to kaje kai ta kallon mace ko ka wani ka ta kalla kalle har a waya misali sai ka ji wani abiya bai ba to wannan mazi ne ba mani bane yana sabbaba ayi alula to wannan dai shine almazi sai ya ce au gairi ko kuma wani tunanin ko kallon wasu littafan su gara suka ce awul mula'aba ko ko lokacin wasa yawa lokacin wasa tun yana wasa da ajana ko da ɗayan jinsin to har Allah ya jarrabe shi ko kuma Allah ya taimake shi ne ya buji wani abu ya fito to wannan abin da ya fito ba mani bane mazi ne dan shi mani baya fita kawai haka shi kan sai an matso shi da ƙarfi amma mazi shine yin da daga cikin sauki ya fito to shi baya sabbaba wanka baya wajabta wanka iya abin da ke wajabtawa shine a sake alula amma ka ji yadda ake zaka wanke azzakarinka gaba ɗaya wannan shine iyakacin darasin mu da zamu a yau abin da suke warware alula so saboda haka sai a kiyaye su sosai yan uwa musamman wannan ta'ammuli da almadhi wal wadi wal mani da masu abu ne guda uku shine ruwa guda uku da suke fita a guri guda wanda da yawan mutane ba sa iya bambanta su almadhi shi dai ruwa ne za a ganshi farin siriri yana fitowa ne saboda sabbuba da muka fara irin su wasa irin su tunani irin su kallo yawa to da makamata wannan sha'awa da ta karamar sha'awa to sannan shi kuma wadi wadi shi kuma ya dan fishi kauri ne amma galiban ya fito a bayan fitsari sannan shi mani kuma mun riga mun san shi kan wannan dama shi yana da kauri sannan kuma ba baya fita sai a lokaci wanda yake mai girma to wannan takaice shine abin da suke warware alula ade yadda shi imamul akhdari abdurrahman al akhdari ya kawo anan insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma zamu takaita haka Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri amin amin Allah ya sanya mana duk abin da muke yi ya sanya mana ladin cikin mizanin kyawun ayyukanmu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah tabaraka ta'ala ya ce mana gaba Allah ya tausaya mana a rayuwa duk abin da ya fi karfin mu Allah tabaraka ta'ala ka iyar mana shi duk abin da muke bukata na alkhairi Allah tabaraka ta'ala ka taimake mu akan samun sa dukkan abin da ba za mu iya samu Allah ka shiga cikin sa ka sauke mana shi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna idha shi'ta sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna idha shi'ta sahla اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا من لدنك علما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم قنا عذابك ما تبعت عبادك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارحم بابوينا وعلمائنا اللهم ارحمهما واعف عنهما واغفر لهما ووسع لهما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
Gracias.